ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت غبدا كراتو إن شاء الله تعالى cikin wannan littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha na babban malami ash-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya ji kamalan da rahama a wancan sati mun fara karatu ne a cikin al-khurur ila sujudi ala al-yadaini tafiya zuwa sujjada akan hannaye mun karanta wani abu daga cikin babin kuma a lokaci muka dakata ba mu je sa ba to kuma yadda muka wuto a wancan sati yan uwa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi bayan ya gama karatu na fatiha da sura ya yi ruku'u ya dago yakan tafi sujjada abu na farko da muka ji a cikin babin shine tsira da aminci su kara tabbata a gare shi na tafiya sujjada ne da hannayensa ba da guyoyinsa ba hannayensa sukan fara sauka su taba ƙasa kafin gwiwarsa ta taba ƙasa sannan idan ya je ƙasa kuma yakan shimfaɗa tafakan hannayensa a kan ƙasar su kalli alƙibla sannan yadda yake ɗora ƙafafuwansa kamar yadda muka ji shine yakan sanya ƙirjin tafin ƙafarsa a kan ƙasa sannan kuma ya lankwaso 'yan yatsunsa su fuskanci alƙibla kamar yadda mun kwatanta a wancan sati sannan mun ji cewa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana yin sujjada akan wasu gabbai guda bakwai su ne hannaye guda biyu da guyoyi guda biyu da kuma tafakan kafa guda biyu sai kuma goshi da hanci a matsayin gaba guda ɗaya bakwai kenan har muka ji annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya gaya mana cewa ba daidai bane idan mutum zai sujjada yana da gashi mai yawa a kansa ko kuma babbar riga ya tattare ta ko kuma ya nannaɗe ta lokacin da zai sujada annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana wannan kuma ina ji nan ne daidai gabar da muka dakata za mu tashi inda malaki cewa qala fi rajulin salla wa ra'suhu maqusun min wara'ihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa game da wani mutumi da yayi salla wa ra'suhu maqusun kansa yana nannaɗe a bayansa abin nufi gashin kansa ya tattara shi ya ci kwikwiye shi ya nannaɗe shi a bayansa kamar irin yadda mata suke cewa fakin ko abin da ya kama da haka a tattara gashi sai a kulle shi a baya to wanda mutumi ya yi sallah haka da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ganshi sai ya ce inna ma mathalu hadha misalin wannan da ya aikata irin wannan aiki da gashin sa mathalu alladhi yusalli wa huwa maktufun to fa misalin mutum ne da ya salla hannayensa guda biyu a daddaure kaga mutumin da ya salla hannayensa guda biyu a daddaure ya yi sujjada kenan bai yi sujjada ba ma'ana goshinsa ne mai ya yi sujjada hannayensa ba su ba wannan gabbai guda bakwai kuwa idan mutum ya ɗora goshinsa a ƙasa dole su ma kowanne ɗaya daga cikinsu ya taɓa ƙasa a cikinsu idan ko ɗaya daga cikinsu bai taɓa ƙasa ba to sujjada ba ta ba kamar da muka ji a baya cewa hatta goshi da hanci idan mutum ya ɗora ɗaya ɗaya bai taɓa ba to sujjadan nan ba ta yi ba haka su ma sauran gaban wa qala aidan annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace dalika kiflu shaitan wannan fa ma'ana inda mutum yake tattare gashin sai kulle shi wannan gurin dan tudin nan to kiflu shaitan mazaunar shaitan ne shine ce ya'ani maq'ada shaitan ai inda shi da yake samun zama ya zauna ne ma'ana kamar wata kujera ce ta musamman kai wa shaitan da yake zuwa ya zauna akai kaga kana sallah da shi nan a bayan ka ko ai ba za a yi sallah lafiya ba to shi yasa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yani magharad dhifrahu abin da yake nufi da wannan shine inda yake kafa gashinsa idan ya tattaro shi gaba daya zai kafe shi ya daure shi to amma a ƙasa sai mala yace a wannan hukunci da muka ambata akan abin da ya shafi tattare gashi ana bayani akan maza banda mata su mata daman da yake dan kwali suke sawa ko hijabi dole gashin su dama za su yi me za su tattare shi ba zai zuba ba ina fata an fahimta amma shi namiji gashin su galibi da yake mutanen larabawa ko turawa idan gashin mutum yayi yawa kaga ya yake zubowa yake ko sabanin irin namu wanda idan namu yayi yawa sai dai ya ƙara sama akwai banci tsakanin namu da nasu su nasu idan gashin yayi yawa sai ya zubo to idan mutum ya sujjada wannan gashin nasa da zai zuba a ƙasa shi ma ya sujjada ne ga Allah madaukakin sarki ina fata fahimta to haka na rigar ka ita ma da aka shimfiɗa ta a ƙasa ita ma ta yi sujjada ga Allah madaukakin sarki to ba daidai bane idan zaka yi sujjada ka tattaro ka taro nan ka taro nan ka sujjada haka ba daidai bane ka batta kawai yadda take ina fata an fahimta wasu malaman suna gani cewa idan zaka shiga sallar ka nade ta babu laifi amma idan zaka sujjada idan ta faɗi to ka batta a yadda take wasu suna gani hatta idan zaka shiga sallar ma kawai ka batta ka batta a yadda take kada ka nade ta ka cukukuye ta ka sa ta a gefe da gefe yadda take din nan kawai ka batta ka sujjada kamar yadda take saboda ita ma sujjada da ta yi sujjada ce ga Allah madaukakin sarki to ala'ayi halin dai mutanen da suke da gashi irin wancan baya halatta mutum ya nannaɗe gashin sa saboda wannan hadisai da suka tabbata daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi malai cewa kana la yaftarishu bi ra'aihi bal kana yarfa'uhuma anil ardi wa yuba'iduhuma an janbihi hatta yabdu bayadu ibtayhi min wara'ihi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance baya shimfida tafin baya shimfida zira'insa zira'i shine daga nan daga nan zuwa nan shine zira'i annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan yayi sujjada baya shimfida tafin hannunsa haka ina fata an fahimta aiko yawa duk mutumin da ya sujjada ya ga nan din sai ya taba kasa to wannan sujjada akwai lamba a cikin ta haka annabi ya hana haka sallallahu alaihi wasallam sai malai ya ce bal kana yarfa'uhuma anil ardi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dage sai yake daga kan kasa haka idan ya sanya tafin hannunsa haka akan ƙasa sai kalli alƙibla to nan ɗin daga nan zuwa nan sai ya ɗage shi ina fata fahimta yawwa sai ya ɗage sa haka ba haka yake shimfiɗa sa haka ba yawwa wai ba'iduhu ma an jambihi sannan ba wai ɗage su ɗin ba sai kuma mutum ya nesanta su daga cikin daga jikinsa za ga wani ya sanya amma kuma nan ɗinsa ya takure shi aina a jikin shi haka ba daidai bane dole ne idan kai sujada bayan ka bayan ka dora nan a ƙasa ka ɗage nan kuma daga kan ƙasa nan kuma sai ka yi mai sai ka nisanta shi daga jikinka haka kenan Allah ya sa an fahimta yawwa wa yuba'iduhuma yana nisanta su an jambi an jambaihi daga bangarorin jikinsa guda biyu hatta ya badu bayadu ibtaihi mi wara'ihi wani lokacin yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake janye hannunsa daga jikinsa hatta mutumin da yake bayan sa zai iya hangen kyallin hamatarsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an fahimta ai me yasa saboda kun ga galibi su ai mayafi suke yafawa ko to idan ya haka ya janye hannunsa haka kaga wanda yake bayan sa ka zai iya hango me yallan hammatarsa mai albarka tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa hatta law anna bahmatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat hadda a ce ma idan akwai wata karamar daba albahama ita ce ɗan ƙaramin rago ɗa ko kuma akuya wacce take ɗa shi ne ake ce mata bahama to idan da a ce akwai wani ɗan rago haka ɗan ƙarami ko ɗan akuya ɗan ƙarami idan ya so wucewa ta ƙarƙashin hannunsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai iya samun dama ya wuce an fahimta a shiga ga yadda yake buɗa shi me sosai ne ina fata an gane buɗa shi yake sosai ta yadda idan a ce akwai wata ƙaramar dabba haka kamar mai tsayin irin sabon rahiwar dan rago ko dan akwai haka zai iya samun dama ya wuce ba tare da ya tsuguna yadda yake buɗe hannayensa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to sai dai abin da zamu ce shine yanzu idan ka ce zaka irin wannan buɗe hannayen naka a cikin sallah to dole ne zaka ga wanda yake hannun damanka ko wanda yake hannun hagunka zaka takura masa haka ne zaka yi zaka yi masa baki baki haka kana shi samun dama ya ci kake sujjada shi kuma to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yi ne shi a matsayinsa na limami an gane saboda kun ga damarsa babu kowa aiko hagunsa ma ba me ba kowa shi sa ake samun dama ya buɗe hannunsa yadda ya kamata to amma kai da kake mamu a hannunka na dama akwai wani hagunka ma akwai dama akwai wani ya kamata a yi shi da abu na farko da ya kamata ka fahimta shine dole ne ka sanya hannunka haka akan ƙasa na biyu dole ne ka janye nan ɗinka da kan ƙasa kada ya taɓa ƙasa duk yadda za a yi wannan dole ne na uku dole ne ka janye nan ɗinka daga jikin daga jikinka haka dole ne ka janye shi to saura kuma yadda ka samu damar buɗe hannun sai ka buɗe yadda ba za ka takara yadda ba za ka takara dan uwanka da yake jikinka ba Allah ya sa an fahimta yawwa kada ka ce dole sai ka irin wannan buɗawar haka yadda za ka takura wani kusa da kai wannan ba daidai ba ne amma kuma waɗannan abubuwan guda uku da na faɗa dole ne ka yi su ka ɗage hannayenka sannan kuma ka janye su daga jikinka yadda za ga wani idan mutum ya sujada galibi sai ga wani kamar sanyi yake ji haka ya takure jikinsa gaba ɗaya ya matso da kafafuwansa sannan hannunsa ya abin nan to a gaskiya dan uwa wannan sujada da irin wancan sujada da na kwatanta yanzu ba sujada ce wacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko yadda ita ba saboda haka ko da mutum ya yi ta a cikin sallah ba ta ba dole ne mutum ya yi ta yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar mala ya ce wa kana yubaligu fi dhalika hatta qala ba'd ashabi ya kasance tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kaiwa matuka wajen nesanta jikinsa da kuma buɗe hannayensa a cikin sujadarsa har sai da wasu daga cikin sabansa suka ce in kunna lana'awi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna tausayawa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mimma yujafi bi yadayhi an janbihi yadda yake janye hannayensa daga jikinsa idza sajada idan ya sujada ma'ana suka ce sun kasance wani lokaci har tausayin annabi suke ji yadda idan ya sujada yake yi mai buɗe hannayensa yake janye sai na gani kamar akwai mashakka a ciki sallallahu alaihi wasallam amma shi yana yi ne saboda me saboda haka aka umarce shi haka Allah madaukakin sarki umarce shi shi yasa mu ma kuma haka ya kamata mu kamar yadda muka ga yayi wa kana ya amuru bi dhalika ya kasance na umarni da yin hakan fa yaqulu yana cewa idza sajadta idan kai sujjada fa da kaffaika ka dora tafakan hannayenka akan ƙasa warfa mirfaqaika sannan kuma ka janye zira'inka ka ɗauke shi daga kan ƙasa ka ɗage shi wa yaqulu yana cewa i'tadilu bis sujudi ku daidaita a cikin sujjada ku wala yabsut ahadukum zira'ihi in bisat wa fi lafdin kama yabsut al-kalb kada ɗayanku ya shimfiɗa hannayensa wani lafazi kuma ya ce kada ɗayanku ya shimfiɗa hannayensa irin shimfiɗawar da kare yake yi idan kare zauna galibi za ga yadda yake yana shimfiɗa hannayensa ne haka ko sai ga ya fito da harshen sai na yin lallagi to kada mutum yi haka wa fi lafzin akhar wa hadithin akhar ya zo a cikin wani lafazi na daban wani hadisin kuma shi ma daban har yanzu annabi yana cewa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب kada ɗayan ku ya shimfiɗa zira'in sha irin yadda kare yake shimfiɗa zira'insa wa kana ya ƙulu ya kasance na cewa la tabsu zira'aika kada ka shimfiɗa zira'inka basta saba a irin shimfiɗawar da dabbobi masu farauta da haƙorin suke ba ma kare shi kaɗai ba aka ce asabu su ne dabbobin da suke farauta da abin nan da haƙori kamar irin su zaki irin su damusa irin su kare ɗin irin su mage da sauransu duk za ga abubuwa ne da suke farauta da me da haƙorinsu to dabbobi ne da Allah madaukakin sarki da ma ya haramta mana cin su cin naman su haramun haka nan amfani da fatin su ma wajen sawa ko zama a kai da addinin musulunci ya hana mu to haka nan abin da ya shafi zama irin nasu a cikin sallah annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi hane mu da yinsa ina fata an fahimta saboda haka ba daidai bane mutum ya shimfiɗa hannunsa haka kamar yadda waɗancan dabbobi suke sai annabi ya ce wa da'im ala rahatayka sai ka dogara akan tafin hannunka wacce jafi an babagaika ka janye daga ka janye nan tsakiyar hannunka daga jikinka fa innaka idza fa'alta zalika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce idan ka aikata haka sajada kullu ubin minka ma'aka dukkanin gabanka za su yi sujada tare da kai a cikin wannan sallah taka amma idan baka yaka ba fa to kaga wasu gabai za su wasu basi ba wanda ba abin da ake bukata ba kenan Allah ya samu dace mala yace wujubul wujubut tumaninatu fi sujudi wajabcin samun cikakkiyar nutsuwa a cikin sujjada wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance ya amuru bi itmamin ruku'i was sujudi yana umarni da a cika ruku'i da kuma sujjada wa yadribu liman la yaf'alu dhalika mathalul ja'i hamma ya buga misali da wanda baya aikata haka baya cika ruku'insa baya cika sujjadarsa da misalin mai jin yunwa ne ya akulu tamrata wa tamrataini wanda zai ci dabino guda daya ko guda biyu la tughniyani anhu shay'an ba za su wadatar da shi daga komai ba wannan bayani a ya riga ya gabata ko a cikin babu ruku'i mutumin da yake jin yunwa ka bashi dabino daya ka taya mai da kwadayi bai kuma koshi ba shi kuma baka ce bai ci komai ba to haka mutumin da yake sallah baya cika ruku'in sa baya cika sujjadar sa shi ba zaka ce bai sallah ba amma an sallah bata karba wajen Allah madaukakin sarki ba shine abin da ake nufi wa kana yaqulu fihi yana faɗa game da mutumin da baya cika sujjadar sa inna min aswa'in nasi sariqa yana ɗaya daga cikin mafi munin mutane sata shi ma wannan hadisin ya gabata ko yawwa annabi ya ce mafi munin mutane sata shine mutumin da yake sata daga me daga sallarsa shine mutumin da yake baya cika ruku'in sa baya cika sujjadarsa duk wannan an kawo shi a cikin babin ruku'i wa kana yahkumu bi butlani salati man la yuqimu salbahu fi ruku'i was sujudi ya kasance ma yana hukunta bacin sallah gaba daya ga wanda baya cika ko kuma baya tsaye daga dan bayansa a cikin ruku'insa ko a cikin sujjadarsa duk mutumin da baya tsaye daga dan bayansa ya tsaya daidai yadda ya kamata to shi sallar ta sama gaba ɗaya maɓatacciya ce mun karanta hadisi shi ma a baya wanda yake fa'idantar da haka kama sabaka tafsiluhu fi ruku'i kamar da duk waɗannan bayani filla filla sun gabata a cikin babu ruku'u wa amara al-musi'a salatihi bil itmi inani fi sujudi ya umarci mai munana sallarsa da ya nutsu a cikin ruku'insa kama taqaddama fi awwalil babi kamar yadda ya gabata a farkon babin wannan babin da muke ciki mala ya ce afkaru sujudi zikirai da ake karantawa a cikin sujada bayan an yi sujada an nutsu a cikinta an yi duk abin da ya kamata sai kuma a yi zikirai insha Allah ta'ala kamar da muka ambata a baya za mu zo mu kamanta komai da komai yadda yake insha Allah ta'ala wa kana sallallahu alaihi wasallam ya qulu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana cewa fi hadha rukuni anwa'an min al-adhkar wal ad'iya yana karanta nau'o'i na zikirai da kuma addu'o'i taratan haza wa taratan haza wani lokaci annabi karanta waccan addu'ar wani lokaci kuma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya canza ya karanta wata addu'ar da ba waccan ba to ga sanan malam zai kawo mana su kamar haka ta farko subhana rabbiyal a'la thalatha marrati annabi yakan karanta wannan subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbatar maka ya ubangiji na al a'la wanda yake madaukaki yakan karanta sau uku وكان أحيانا ولوكت يا كسن يكررها أكثر من ذلك ينا ميميت سبحان ربي الأعلى إن بيد هكا كما يدما كغبات دي أسكركو وبالغ في تكرارها مرة ولوكت أن سمو أن نبت إرادة أمتي سأرة تبت أغريش يا كيما تكاوجا ميميت سبحان ربي الأعلى إن في صلاة الليل أتكن سلا ستدري حتى كان سجوده قريبا من قيامه حسيد سجد ستكوسا ديدي دسعيوسا وكان قرأ فيه ثلاثة سور من الطوال أتكين سيو تاسو كيا كرنتا سور نغدا أكما في أي أتكين القرآن البقرة والنساء وآل إمران يتخللها دعاء واستغفار وندا أتكن كاننسو yana tsayawa yi addu'a ya istighfari kamar da duk wannan bayanin ya riga ya gabata ko ina fata ayi yan uwa dan muna tare kama sabaka kamar yadda ya gabata fi salatul layl a cikin sallar dare addu'a ta biyu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi da ƙarin wa bihamdihi kamar dai wacce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim to shi ma wannan subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ƙarin kenan sai ta uku subuhun quddusun rabbul mala'ikati wa ruhi ita ma akwai ta a cikin ruku'u ko yawa ita ma ta gabata sai ta hudu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ita ma dai akwai ta a cikin addu'o'in ruku'i duk waɗannan addu'o'i za a karanta su a cikin ruku'i ka kuma karanta su a cikin ina sujjada duk ya tabbata daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa kana yakthuru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalu alqur'ana ya kasance yana yawan maimaita ita wannan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli din a cikin ruku'in sa da sujjadarsa yana kokarin fassara alqur'ani da halatto da ma'anarsa shine kamar yadda muka yi bayani fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba wannan shi ma bayani ya riga ya gabata addu'a ta biyar Allahumma laka sajadtu ya ubangiji gare ka ne sujjada wa bika amantu gare ka na imani da kai na imani wa laka aslamtu gare ka na miƙa wuya wa anta rabbi kai ne ubangiji na sajada wa jahilin ladhi khalaqahu fuskata ta yi sujjada ga wanda ya halicce ta wa sawwarahu ya suranta ta ya tsara ta fa ahsana suwarahu ya kyautata suranta ta Allah madaukakin sarki ce laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim fi ahsani taqwim shine annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ke cewa fa ahsana suwarahu Allah ya kyautata sura sura fuska dan adam dan za kalla duk fuska halittar da zaka kalla idan ka kwatanta da adam sai ga akwai bambanci kowace irin fuska ce kowace irin halitta ce Allah madaukakin sarki yayi dan adam daban saboda a ciki yafi yayin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa komai namu daban ne in ka kalli dabbobi sai ga to gashi nan dai gashi nan wa shaqqa sam'ahu Allah madaukakin sarki kuma ya tsaga jin ya tsaga jinta a cikin wannan fuskar wa basarahu da ganinta fa tabarakallahu ahsanul khaliqina albarkatan Allah sun yawaita wanda shine mafi kyawun masu halitta annabi kan karanta wannan addu'a ita ma a cikin sujudarsa addu'a ta shida Allahumma ighfir li dhanbi kullahu Allah ka gafarta min zunubaina dukkaninsu wa dukkahu wa jillahu dan kadan da masu yawa wa awwalahu wa akhirahu da na farko da na ƙarshe wa alaniyatahu wa sirrahu da wanda ne a boye da wanda ne a fili Allah duk hada ga gabarta mun gaba daya to abinda mutum yake cewa kenan ita ma wannan addu'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan karanta ta a cikin sujjadarsa sai ta bakwai sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi abu'u bi ni'matika alayya hadaya yadi wa ma janaitu ala nafsi haka yazo a cikin duk wata nuskha ta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam to amma a wajen hadaya din nan masu littafi sun ga wajen ko to a nan wajen akwai gyara ba hadaya bane asalin hadisin yadda yazo shine ya zo da lafuza guda biyu ko dai hadha yadi ko hadhihi yadaya ya zo da waɗannan lafuzan amma babu hadaya ba hadaya bane kamar da shi kansa albari din ya tabbatar da haka a cikin asalin sifatar salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da yayi bayani a cikin silsilat alhadith ba'ifa abinda addu'a take cewa shi ne sajada laka wa sawadi dukkan jiki na gaba daya yayi sujada a gare ka sawadi shine duhu na gaba dayanka idan aka tattara ka ina fata fahimta to dukkanin shakhsiyarka ta yi sujada ga Allah madaukakin sarki wa khayali da kuma tunanina alkhayal shine abinda zuciyar mutum take raya masa ma'ana tunaninka kenan shi ma ya sujada ga Allah madaukakin sarki wa amana bika fuadi sannan zuciyata ta yi imani da kai abu ubi ni'matika alayya ina mai itirafi ina mai yarda da ni'imarka a kaina ya ubangiji hadhihi yadi ko hadha yadi wannan hannayena ne da na sanya su a ƙasa wa ma janaitu ala nafsi da kuma duk abin da na jawo wa kaina na zunubi ya ubangiji ina itirafi da shi akan ka gafarta mu shine abin da wannan addu'a take cewa to wannan hadisi yan uwa Imam al-Hakim annai saburi shi rawaito shi a cikin Mustadrak kamar da malai fada a ƙasa da kuma Ibn Nasar da Bazzar Imam al-Hakim yace hadisi ne ingantacce so sai da Imam Zabi da yazo sai ce hadisin bai inganta ba abin da ya faru shine shi Imam al-Hakim ya rubuta littafin Mustadrak ne domin yana gani akwai wasu hadisai da suka inganta akan sharaɗin bukhari da muslim bukhari da muslim ba sa su a cikin littafinsu ba ina fata an fahimta imam al-bukhari da imam muslim kowane ɗaya daga cikin su yayi kansa wani sharaɗi na musamman akan hadisi ba zai shiga littafinsa ba sai ya cika wani sharaɗi wasu sharaɗa masu tsauri wanda a malamin da zai rawaito hadisin ya kasance kaza ya kasance kaza haka dai wasu sharaɗai masu tsauri kafin hadisin ya shiga cikin littafinsu to sun tattara abin da suka tattara suka sa a cikin littafin su imam al-hakim da ya zo a bayan su sai ga akwai hadisan da suka cancanta su shiga ciki ba su sa su ba sai rubuta al-mustadrak ma'ana abin da suka bari shi kuma zai da taro ya sa sai ya rubuta to imam zabi da ya zo a bayan sa shi kuma sai ga akwai hadisan da ba su inganta ba ba su da sharɗin bukhari da muslim imam al-hakim kuma ya sa su to sai ya gyara akai Allah ina fata an fahimta to saboda haka da ya da yayi wannan gyaran sai kasance imam al-hakim zai inganta hadisi kuma yazo ya ce bai inganta ba to wannan hadisi na ɗaya daga cikin imam al-hakim ya ce ya inganta kamar yadda albani ya ce wardahu zahabi sai imam zahabi ya masa da cewa hadisin bai inganta ba to amma imam albani sai ya ce lakin lahu shawahid mazkura fil asal sai dai shi wannan hadisin ko da da bai inganta ba a wajen imam zahabi to amma yana da wasu shaidu da ya su ba shi karfi ya zamto ingantacce to amma sai dai wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da taraja an al-imam al-albani ashek nasir muhammad nasiruddin albani da ƙarshe ya dawo shi da kansa ya gane hadisin bai inganta ba kamar yadda kuma idan ka koma cikin littafinsa silsilatul hadith dha'ifa ya sanya shi a ciki ma'ana dai a takaice hadisin bai inganta ba ina fata an fahimta shi yasa abin da ake so a ɗalibin ilimi ko da yaushe kasance a cikin bincike ko da yaushe saboda yanzu zaka ga abin da yake daidai ne gobe kuma idan binciken kai kaga sai ga ba daidai bane idan ka karanta abu ka bar shi a haka shikenan ka daina karatu to shikenan za a zo a ta samun gyara kuma kai baka sani ba to ko so ake ko da yaushe mutum ya kasance a cikin bincike da karatu sai a ta samun gyara a cikin abubuwa Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka wannan addu'a ta bakwai hadisin da ya zo akan ta dai bai inganta ba addu'a ta takwas subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamati ita ma wannan addu'ar mun gabatar da ita da fassarar ta ba sai mun maimaita ba wa hadha wa ma ba'dahu kana yaquluhu fi salatil layli wannan addu'ar da wacce ta zo a da wacce su zo a bayanta dukkaninsu annabi yana faɗa ne a sallar dare ga wanda su a bayan nata subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wannan addu'a ita ma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana mimita ta a sallar daren sa sai ta goma allahumma ighfirli ma asrartu wa ma a'lantu Allah ka gafarta min abinda nayi asirrance da kuma abinda nayi a bayyane sai ta sha daya allahumma ja'al fi qalbi nuran Allah ka sanya haske a zuciyata wa fi lisani nuran ka sanya haske a harshe na waje alfi sam'i nuran ka sanya haske a jina waje alfi basari nuran ka sanya haske a ganina waje almin tahti nuran ka sanya haske a ƙarƙashina waje almin fauƙi nuran ka sanya haske a samana wa an yamini nuran ka sanya haske a damana wa an yasari nuran haguna ma ka sanya min haske waje al'amami nuran ka sanya haske a gabana waje alkhalfi nuran ka sanya haske a bayana waje alfi nafsi nuran ka sanya haske a kaina gaba daya wa a'zimli nuran ka girmama haske a gare ni ya ubangiji to wannan addu'ar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana karanta ta a cikin sallar dare idan ya sujjada yana karanta makamanciyarta kuma idan zai tabba sallaci ina fata an fahimta aiko yauwa kamar yadda wacce ta tafiya masallaci ita aka fi sani amma wannan ita ma yana karanta ta ina a cikin sujadarsa a sallar dare babu laifi idan ka karanta ta a sallar farilla ko da ba sallar nafila bace sai ta ƙarshe Allahumma inni a'udhu bika a'udhu bi ridaka min sakhatika Allah ina neman tsarinka daga yardarka da za ta ja min fushinka wa a'udhu bi mu'afatika min uqubatika ina neman tsari daga lafiyar da zaka bani kuma ta jawo min uqubarka wa uzu bika minka ina neman tsarinka daga kanka ya ubangiji ma'ana daga azabarka kenan la uhsi sana'an alayka bana iya kididdige yabo a gare ka ya ubangiji anta kama afnaita ala nafsika a domin kai kamar yadda kai yabi kanka da kanka ya ubangiji to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karanta wannan addu'ar wannan addu'a ta karshe yadda hadisin ta yazo shine wata rana manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na ɗakin da na Aisha kwananta ne tsakar dare ta tashi a bacci sai ta lalaba shimfiɗa sai bata ji annabi a kusa da ita ba sallallahu alaihi wasallam kun san mata sai ta rai cewa ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tafi ɗakin ɗaya daga cikin matarsa ne zuciyarta tana kama mata wannan kawai sai ta sauri ta ɗauki bargonta sai ta yafa sai ta fita ta leƙa wannan ɗakin ta leƙa wannan ɗakin bata ganshi duk ta gama kara da inda ta kara bata ganshi ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ta ce to bari in duba masallaci tana duba masallaci da yake akwai duhu tana lalabawa tana lalabawa sai ta jiyo kafarsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ɗora goshinsa ƙasa yana karanta wannan addu'ar sallallahu alaihi wasallam to wannan shine yadda hadisin addu'ar ya zo kuma ina gani ana zamu dakata saboda lokaci insha Allah ta'ala gobe sai mu ci gaba daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am sallallahu alaihi wasallam na'am malam wannan ya shafi limamin da misali baya kama hannaye kai a matsayin ka na mamu kai koyi da wannan hadisi a inna ma ju'ilal imamu li yutamma bihi abinda ake nufi da shi shine an sanya maka limami dan kai koyi da shi kada yayi wani kada kai wani abu sai yayi ai idan ka tafi karshe hadisi yace fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fa- sai yayi sannan zaka aiki amma ita sallar ana so ne kai koyi da sallar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba sallar limamin ka ba an fahimta idan limamin ka baya kama hannu kai zaka kama hannu idan limamin ka baya jilsatul istiraha zaka jilsatul istiraha idan limamin ka baya al'ajan zaka duk abin da limamin ka baya in dai annabi yayi babban limamin yana yi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta shi yasa ana abin da hadisi yake nufi shine kada kai wani aiki na sallah sai limamin ka yayi shine abin da ake nufi Ba- amma ba abin da ake nufi kada limamin ka ya zo ya saki hannu haka kai ma ka zo ka saki hannu ba ina fata an fahimta sallah ake ayi ba wasa ba yawa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kama hannu yake a cikin sallar sai kai ma sai ka kama hannunka Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah sai dai dangane da aiki kamar na zahiri a sallah na'am amma wanda yake bin limamin sa na'am shin idan mamu yana bin liman baya yi kadda garan bayan sa wajen ruku'u da sujjada na'am shin ya halatta ya ci gaba da bin da sallah nan ko kuma zai yi wannan
to abin da yake cewa shine eh, idan limamin da yake sallah baya miƙar da gadon bayansa a a cikin sallah ya halatta a bishi sallah ko bai halatta a bishi sallah ba abin da dai malamai suka ce shine duk mutumin da shi akan kansa sallarsa ta inganta to ya halatta a bishi sallah an fahimta amma duk mutumin da shi akan kansa sallarsa bata inganta ba to bai halatta a bishi sallah ba saboda haka sai ka duba kaga sallar da yake wannan abin da yake yi shin ya sani ne ko bai sani ba da ganganci yake ko ba da ganganci bane irin wannan wani bai ma san yana yi ba akwai bukatar a je a fadagar da shi a nuna masa abin da yake ba daidai bane idan ya gyara shi kenan in bai gyara ba kuma sai a san abin da amma dai gaskiya galibi ah, abin da yake faruwa shine sallar ce bata fiye samun gata yadda ya kamata ba ba a fiye kula da ita yadda ya kamata ba ko ina sallah ake ko akan titi ne za ga eh, wucewa aka zo ko sai a ce malam bismillah ya shiga kai mana sallah da sauransu kawai galibi abin da aka ake lura shine mutum ya sa dogon riga da hula da sauran sai a ce shiga kai mana sallah wani ma fatiha bai iya karanta ba sai ka shiga zaka bi sai ka jana gashi nan dai Allah ya kiyaye wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am e abinda muka ce wancan karama in zaka iya tunawa malamai sun yi sabani ko wasu suka ce za a iya karanta zikirai da yawa a cikin a cikin rukuni guda daya shine wasu suka ce a wasu suka ce eh mun kawo maganar Imam Nawawi da maganar ah, Malam Ahmad Shakir ko wanda Imam Nawawi yana ganin cewa zaka iya tattara zikiran nan gaba ɗaya ka gwamutsa su a waje guda ka karanta wanda shi kuma Ahmad Shakir ya masa gyara ya ce a'a ai bai tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karanta zikirai fiye da ɗaya a cikin rukuni guda ɗaya ba sai dai abin da aka samu yana maimaita zikiri ɗaya a cikin rukuni guda ɗaya saboda haka babban abin da ya kamata shine ka ɗauki guda ɗaya ka karanta shi a cikin sujjada idan wata sujjada ta zo zaka iya canza wani idan wata sallah ta zo zaka iya canza wani wannan babu laifi amma ka karanta subhana rabbiyal a'la subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma aghfirli subuhun qut da a cikin sujjada ɗaya wannan bai halatta ba kamar da wasu malaman suka faɗa wannan kuma zancen yafi inganci yafi kusa da daidai saboda ba a samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a aikata haka ba wallahu ta'ala a'lam الله يسامو داج اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته